من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا نبي الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a yau maraicin litinin sha biyar cif ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da 25 ga watan maris shekara ta 2024 cikin taimakon Allah mun kammala tasirin suratul jin mun kuma ɗibiyo su mabahis da suka danganci aljanu da rayuwarsu da ayyukansu da hanyoyin da suke shiga aljanun da irin yadda suke amfanin juna tsakaninsu da aljanu da kuma hukuncin ta'amuli da sihiri a musulunci da kuma zuwa wurin masu sihiri da karɓar bayani ko karɓar taimako ko gaskata abin da suke aikatawa wannan shi ma babi ne mai zaman kashe na bukatar muhazara ta kan kashe mai zaman ingancin hadisi shi idan malamai suka bi hanyoyi irin wanda bukhari ya bi suka kawo hadisi abin karɓa ne ko abin zubarwa bola to wannan matsala ce da tana bukata tattauna ta ilmance kuma ɗanmu mai albarka abdurrahman bagarawa insha Allah zai gabatar da muhadara a wannan masallaci kila ranar 28 ko 27 ma'ana dai bayan rufe tafsiri don akwai bukata wannan matsalar tasiri ta ba sai mun ya kamata ma in dan dakata mala bakar gida dawa ko yau shi kira na ake a ce ban mun rufe tafsiri 26 27 sai ai dai muhadara 28 sai dai me laifi ita ɗin ce ai ita ce mala abraham bagara zai a karmakar layo za mu tashi sabuwar sura full sunanta suratul muzammil
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا
a sunan manzon Allah bane sifa ce ta wani yanayi da ya samu kansa na at-tazammul lokacin da ya haɗu da Jibril alaihi salam a karon farko ya ji tsoro saboda bai taɓa ganin halitta irin wannan ba sannan kuma Jibril ya yi ta'amuli da shi ba irin ta'amulin da baƙo ya saba yi da baƙo ba ya ɗan zo masa da ɗan tsanani-tsanani don ya san cewa lamarin da zai fuskanta ba mai sauƙi ne. To haka sai da ya damƙe shi tukuna, sai da ya ji matsar ta kai masa ko'ina, sannan suke shi ce yi karatu. Ce ni bai iya karatu ba. Da suka yaka sau uku sai zo masa da karatu ne ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم kike sai tashi tafiyarsa to kun ga ya bar shi a wani yanayi na firgici da tashi hankali yakan je watannin nan shida yakan je halwa ya keɓanta da kansa a cikin duwatsu allayali zawatil adad kwana bakwai ya kwan goma sha biyu daidai iya guzurin da ya ɗiba sai ya sake dawowa in kuma ya ga iyalin sun huta ya sake komawa yana bauta ma Allah da ɗan abin da aka sani na addinin Nabi Ibrahim wanda ya saura a birnin Makka wannan lokaci to lokacin dawarsa gida bai ba amma saboda faruwar wannan abin kuma ya shiga firgici sai ya sauri ya dawo gida ko da ya dawo gida jikinsa yana bari sai yana dassiruni dassiruni sai Allah ya saukar da ya ayyuhal mudassir Daka ita ce sura ta farko bayan ikira'a sannan sai ya ayyuhal muzammil ita ce ta uku wasu ma sun sanya wata sura tsakanin sun ce wannan ita ce ta hudu to amma a cikin surar akwai abin da ke nuna lalle fa farko farkon saukar qur'ani ne domin ce masa aka ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا مجنا ببنا ننتفي kaga shi bata fara tsawon ba ma wannan shi fida ce don haka da ikra da mudassir da muzammil duk shin fida ne na saukar alqur'ani alqur'ani na nan tafi da nauyin sa ya ayyuhal muzammil ya kai wannan da ya lullube ya ce ma iyalinsa ku lullube ni ku lullube ni hankali na ya tashi ina jin tsoro a kan kaina me yake tsoro abubuwan da ake haɗuwa da su cikin dazuzzuka na isko kai ko na na khadija ta ce kalla wallahi lan yakhzika Allahu abada ba dai irin ka ba aljani ya taba ka wallahi ka ka kasan haka ko ga maganar mutu jiya ta tabbata na na khadija faqihiya ce don inda zaka gane fiqihun ta istinbadin da ta yi daga ayyukan manzon Allah tace innaka latasilur rahim kana sada zumunta wa tahmilul kal kana daukan nauyin marashi wa tuksibul ma'dum wanda baya da sura ka bashi wa tuqri dayf bakon yazo ka saukar da shi wa tu'inu ala nawa'ibil haqq duk wanda ya shiga damuwa wurin ka zai zo ka warware mai tace ya za a yi Allah ya tozarta ka kaga fiqhu ne wannan cewa kai ka fi karfin aljani ya taba ka zaka inna ibadi laysa laka alaihim sultan shaidan ba ka iya taɓa bayan Allah mutanen ki sauraka in kana wani tsoro e inna ma yi khawifu auliya inna ma inna ma zalikum shaitanu yi khawifu auliya shaidan tsoratan muku masoyansa ya kai ya ƴaƴansa mataimakansa yana nuna muku za su iya wani abu wala ba abin da suke iya inda kai mumini ne na fari akwai lokaci da wani dan ta'adda a Kano yayi wata barazana game da Malam Jafar. Malam Jafar yace yace ai ba ni da direba. Ba ni da dan agajin da ke tsaro ni kadai nake tafiya. Ni kadai nake shigowa gidana kuma ko mai gadi ba ni da gidana. Duk abin da za a yi bismillah. Wato in ka yarda da Allah ka kusanci Allah kai kanka a zuciyarka ka san ba wanda ya cuce ka. Ba wanda ya cuce ka. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbaci ma Allah ba shi na wannan. والله يعصمك يا كي wannan da ya lullube kumin laila tashi zuwa tsayuwan dare malamai suka ce anan akwai fa'ida guda biyu kiransa ya ayyuhal muzammil da sunan da ba nasa ba da sunan yanayin da yake ciki akwai abin da malamai ke cin mulaqafa kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam isko sai da na Ali bayan fushi da matarsa. Mun zo zo gidan, ina kuke masu gidan nan, ina yake, tace mun yi mun dan yi fada irin wanda mata da miji ke yi, ya yi fushi ya fita. Sai bi shi ko da ya zo masallaci ya kwanta a ƙasa, duk taɓa ta masa, sai ya taɓa shi ce, ƙum ya aba turab. Mulaƙafa ce wannan. To shi ne Allah ya ce ya ayyuhal muzammil, ya kai na dunƙule, ƙumin laili ta shi zuwa tsayuwar dare, kaga fa'ida ta biyu a karwa kallon iso mana iso fa'ida ta biyu ita ce wato duk wanda ya dunkule ya tashi zuwa kiyamun laili ya kai ne da'awa kasa lalle mai bacci da daddare bacci ba naka ba ne tashi zuwa tsayuwar dare in kana malami kana kiran mutane zuwa ga musulunci kuma ka ɗauka cewa za ka yi bacci mai daɗi ka huta to kana yaudarar kanka ba naka ba ne ana buƙatar ka ne ka kusanci Allah ka tsaya ƙyan ƙumin lail ka tsayar da dare ni a ganina wannan aya ita kaɗai ta isa ta gwada mana gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da ya zo da da'awa amma ta fara a kan kansa da ɗora ma kansa nauyi da wahala umin lai tun ba a je ko'ina ba ta shi ka yi tsayar dare kana sallah sai ka san maganar gaskiya ce wannan nana aisha ta ce tun daga lokacin sallah yake sai da kafafunsa suka tattarbe aka cin wani lokaci da ce to ya rasulullah yanzu ka ya kamata ka dan huta saboda Allah ya ce ya gafarta maka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar sai murmushe ce ba Aisha sai an gafarta min ba zai yi godiya ba a da ina neman gafara yanzu da na samu kuma ina godiya saboda haka da gaskiya abin da ke nuna gaskiyar ka kai mai da'awa tsakaninka da Allah ka auna kanka kana tsayuwar dare in ba ka tsayuwar dare to la kana da saura shi yasa lokacin da abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma yayi mafarki tsiri kaɗan ya faɗa wuta sai wasu mala'iku biyu suka cece shi sai ya faɗa ma ‘yar uwarsa na hafsa ita kuma ta gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce neman rajul abdullah law kana yaqumu min al-layl abdullah ai yaron kirki ne ina ma yana tsayar dare wato inda yana tsayar dare to kirkinsa ya gama cika ya ce tun daga ran nan ban taɓa barin kyamun laili ba abdullahi bin umar sai da kusan shekara ɗari a duniya kuma wannan magana da kai shekara goma sanda ake yin yana yaro amma kalma guda daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta sashi tsawon shekara 90 kaji masu yi da gaske kumin lai tashi tsayo zuwa tsayuwar dare illa kalilan ka rage kaɗan kalilan anan shine sulusi kenan an yarda ka tsayi biyu cikin uku na dare ana gama isha'i ka kwanta ka yi awar ka hudu lafiya lau kana tashi ka girgije ka yi wanka ko ka yi alwala ka fara sallah zuwa alfijir awa takwas shi ne illa ƙalilan ta ka nisfahu in kana so yi tsayuwar rabin dare awa shida awin usminu ƙalilan ko kaɗan rage daga awa shida ba laifi zuwa awa biyar ko awa biyar da rabi auzin alai ko ka ɗora a kan rabin sai ka kai ga sulusaini warattilil qur'ana tartila ka jera karatun qur'ani jerantawa la ilaha illallah a lokacin duka ayoyin da suka sauka ba su kai hamsin ba amma da su ake so yayi tsayuwar awoyi masu yawa cikin dare haka ina wanda ke ganin don ni ba ni da har da ba ni kiyamul layli ba ba dole bane ba lalle bane iya alamtar kaifa zuwa nasi kowace raka'a ka karanta amma cikin khushu'i da tadabburi da kankan da kai ga Allah a raka'a ta biyu ka sake karanta su a ta uku ma ka karanta su a ta hudu ma ka karanta su haka har ka cika raka'ar ka goma sha ɗaya in ma kai mai yin ashirin da uku ne kai ashirin da uku in mai yin arba'in da tara ne kai arba'in da tara muradi shi ne a raye daren ba mu tare da ra'ayin shehuna bijimin malami shekh muhammad nasiru jini albani wanda ya ce ba a ƙari a kan sha ɗaya ana ƙari sauran malamai sun tabbatar ana yi kuma annar salasalma shi ɗin ne ta kaita kansa ga sha ɗaya ma bai taƙaita al'ummarsa ba ya yi fatawa a ƙara kuma an tambaye shi kaifa ƙiyamun lai ko kaifa salatun lai ya ce salatun laili masna masna hatta idza khashiya ahadukum al-fajra فليصلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلى يا زي سنة دي ركعة أولى kenan duk biyu sau za a yi to kaga shi annabi sallallahu alaihi dogon karatu yake wanda ibnu abbas wata ran da ya bi shi yace wallahi tsiri ka dai banna aka ce me yace na gaji na so in tafiya ta in bashi yayi bakara da ya dauko ta sai yace tau ashe sallan nan tsawo za ta yi to bari mu gani kila sai ya aya 100 ba zo ya ɗari ya wuce ya ce a'a ina ga zai raba ta biyu rabi a raka an farko rabi a raka ta biyu zo zo ya zarce ya kammala bakara ibn abbas yana allah allah a kawo amanar rasul ana gama amanar rasul sai ce ya yi wannan su tafi rabbakum alladhi khalaqakum sai dauko ne sai sai dahi baki ya ce to mu ci gaba ya kammala nisa'i tsaf yace yana karatu daki daki dalla dalla in ya zo wurin ayar rahama ya tsaye addu'a in ya zo wurin ta'azaba ya tsaye addu'a ya gama nisa ya dawo ala imran ibn masud ne ko ibn mas'ud ne ba ibn abbas ahsan barakallahu fi abin da dauki ibn hankali na ga ibn mas'ud saboda zaman maimuna cikin gidan gwaggwansa ibn mas'ud ne to kaga a raka guda kenan yace kuma ya ruku'i daidai tsayinsa ya haka dai sallah mai tsawon gaske to kaga irin wannan in an ce karka wuce sha kai ba za ka wuce sha ɗayan ba ai darin ma bai dauka ko ba haka amma irin wanda ya haddace sura biyu ila ya haddace isra'i da kafi ko maryam da taha ko anbiya'i da mu'minun su kadai ya haddace sai ta abinsa in yi aya talatin ya ruku ya taso in yi ishirin ya taso ya koma talatin ya taso koma ashirin ya taso ya je ya koma dawo me matsala sauƙi ma ya samu yanzu ƙur'anai yanzu ana ya rika su a yi sallah ƙur'anin da kwanci karka shi sallah baka iyawa don doguwar takarda ce kuma mai faɗi kuma wata bisa wata to kaga rika su kai sallah akwai wahala amma yanzu a wayar kama sai kai kai ƙur'anin wayar kama sai kai karatu da shi to malamai duk da sun karhanta saboda dalilai kamar haka na farko shagaltar da idanunka inda ba nan aka ce ba tunda dole kai ta bibiyar layi ko na biyu riƙon ƙur'ani ya rage maka ƙarfin wannan suna ta riƙa hannu na uku kuma yawan motsi kamar juya takarda da sauransu kamar da ka bai wuce makaruhi ko ga sallar ko ga limamin da yake jan sallah ba ga ga ga mamu wanda yake bin sa amma dai mamu in ba da uzuri ba su an fi su saurari kawai amma idan limami karatunsa yana buƙatar gyara kun ba wani alaran ma ɗalibi wanda ya riƙa masa ƙurani inda ya kage sai ta da shi yafi a ji a yi ta zuwa ana dawowa ba an ce wani wani ya yi karatu cikin suratu tsaha sai dai zo fa'iza hiya hayyatun tas'a sai ya kage ashe ba karatun ne ya makale ba maciji ya gani gabansa sai kan fa'iza hiya hayyatun tas'a fa'iza hiya hayyatun tas'a sai wani ce kala kuza ya ce ta'ala kuza an ta da kai ka ɗauka idan ka ɗauka an kanin sa ba ka kira a yake ba gaba cijiyar yake Allah ta'ala ya ce inna sanulqi alayka qawlan saqila إنا سنلقي عليك قولا سبيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا inna laka fi nahir إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا
To kaga wannan umarni da aka bawa manzo na raya dare umarni ne da yana da dalili. Sai Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan saqila. Mu muna shirin wato jefo maka dora maka qawlan saqilan wahayi mai nauyi. Lokacin da wahayi yake sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan shiga wani yanayi da dan adam bai shiga a cikin sa. ana tsananin sanyi amma manzo Allah gumi zai rika kwarara ga jikinsa wata rana cinyarsa tana karce ibnu mas'ud aka saukar da aya ibnu mas'ud ya ce wallahi kaɗan kaɗan wato kafata ta tarɗe saboda nauyin jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga shi kaulan ne saqilan fi nuzulihi sannan saqilan fi madmunihi magana ce mai nauyi wajen rikonta me nauyinta umarci-umarci da ke ciki hane-hane da ke ciki dokoki da ke ciki tsare-tsare na ubangiji da ke ciki nauyi gare su amma kuma yasirun alaman ya sarahu Allahu alai sauƙi gare su ga wanda Allah ya hudu kaga zuwan ka tasirin nan wallahi wani komai ake bai iya tahowa gidanki ya takura baka sai zai zo cikin masallaci masallacin ma ba AC iska baya yawo yanyanyan kai kuma ko a jikinka kawai kawai za mu zo mu shiga itikafi ku ga bayan Allah sun baro garuruwa sun taho nan sun zauna sun makale cikin masallaci kila ma ba wuta suna ta wa- ko a jikinsu ba sa ji wani kuma yana tallon kan kai amma dai wani yana da kokari to haka duk abu mai sau- nauyi sai Allah ya sauke shi ga wanda yake so to sannan saqilun fi mazmuni saboda me saboda ya- yana dauke da kalubale ba cewa dai za a yi tashkai addini ba cewa aka yi ka tashi ka isar da saƙon addini shi kuma isar da saƙon addini abu ne mai ɗauke da ƙalubale don za ka tarar da mutane sun shekaro a bisa ɓarna da shirka da zalunci da fasikanci da ɓarna iri-iri muka zo ka ce musu su bari su dawo ga hanyar daidai alhalin iyayensu abin da suka yi kenan iyayen iyayensu abin da suka yi kenan iyayen iyayen iyayensu abin da suka yi kenan in ma ka matsa su ce ko kai naka iyaye abin da suka yi kenan don haka yanzu ba mu kaɗai kake zagi ba har da iyayenka kaga abu ne mai nauyin gaske to shi yasa Allah ta'ala ya ce yayi shiri yayi qiyamul layl to kuma tare da ayoyin da suka sauka ba su da yawa amma muna lura anan sai Allah ya amfani da qiyam umil layl can gaba za mu ji wasjud lahu za mu magana sujuda ko amma dai nan kiyam aka yi magana wannan yana ɗauke da abubuwa da dama na farko ya nuna alƙiyamu rukunin min arkanis sala sallah rukuni ne a yi tsaye na biyu ya nuna muhimmancin tsayi a sallah kenan in za ka bi wahayin wannan aya to da in yi tsayin awa guda ni ruku'i da sujuda na minti talatin da in mayar da sajaddai na su fi yawa su zama awa guda tsayin nawa ya zama minti talatin wani ya fi umin lai tsayya ne wato yana nuna maka falalar tsayuwa a cikin sallar kenan sallar da tsayin ta ya fi yawa ta fi wadda sajaddanta da ruku'anta suka fi yawa wannan kuma mazaba ce daga cikin mazababin malamai akwai masu ganin a'a yawan sujuda ya fi saboda a wasu wuraren shi ne wasiti manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar maulansa da ya ce mai kake bukatar bukatar ka ya ce in kusance ka ranar alkiyama in zama ina tare da kai a alkiyama a cikin aljanna sai ce a inni ala nafsika bi kasrati sujud in kana son haka ka taimake ni akan kanka da yawan sujuda kenan in yi raka'a arba'in sujuda tamanin tsayi arba'in ko wani tsayi minti uku ga wannan mazaba ya fi in yi raka'a hudu ko wacce su tsayi awa ɗaya da rabi amma kaga su juda takwas kenan don haka mazaba biyu ne ayyuha ayyuhuma afdal tulul qiyam ko kasratu sujud to a darasin wannan sura tsayin shine mafi a'la ko mafi girma amma dai da Allah ya ce kum ba tsayin kaɗai yake nufi ba dukkanin sallar yake nufi amma akan yi amfani da gaba guda a yi maganar wato gaɓoɓi da yawa kamar yadda Allah ta'ala ke ce fatahriru raqabatin mu'mina ka iyauta wuya raqaba ba wuya ba in zan iyauta bawa wuyan kaɗai zan iyauta duk jikin ne amma sai aka amfani da wani bangare na jikin don a nuna muhimmancinsa sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ce alhajju arafa alhajju arafa to kenan cewa da Allah yayi qumil layl ba wai tsayin kadai yake nufi ba to kuma tsayin sai aka ce yayi tartilan alqur'ani a ciki warattilil qur'ana tartila wannan shi kuma hujja ne akan cewa sallah dole ne ya karatu a cikin kamar yadda dole ne a yi tsaye kuma dole ne a karanta ƙur'ani shi yasa wasu daga cikin salaf suka ce ko sallar janaza dole ne a yi karatu a cikinta don sallah ce ba a sallah babu karatu wasu kuma daga cikin salaf suka ce a'a ita makasudin ta shine neman ceto don haka ba sai an yi fatiha da sura ba to sai mu koma ga aikin manzo Allah shi wani yayi shi zai raba mana gardama wani yayi ibn abbas ya zo kufa ya ja sallar jana'iza sai ya karanta fatiha da sura a bayyane ya ce na bayyana don kusan shi ne sunna ta kenan mazhabar ba sai an yi karatu ba ta watsa tun wannan lokacin to mu garin ba abin mamaki bane in an ce mazhaba kaza ta ce kaza mazhaba kaza ta ce kaza saboda me tsoron nan sunnar Allah ce ga furu'a da sha'anin fiqh nasi yana iya zama kwara guda amma in fahimce shi haka ka fahimce shi haka sannan nasi na iya zo mini bai zo maka ba wani nasi na zo mini wanda kai ba shi ya zo maka ba ila ma ni mansukhi ya zo min kai nasikhi ya zo maka ba can farko farkon musulunci akwai uzuri mai girma ga magabata in sun yi sabani shi yasa ibn taymiya rahimahullah yayi musu littafi na basu uzuri raf'ul malam an al a'immati al a'lam tun muna ‘yan ƙanana yara mala abakar jibril yake yawan faɗin littafin sai muka karanta shi tun mu gama wayon sanin fiƙihun littafin raf'ul malam an al'aimmatul alam ɗauke zargi daga malamai shugabanni magaba batan addini fuqaha kace wannan yayi kaza ya saba ma hadisi ba haka bane ba saba ma hadisi da ganga ko dai bai ga hadisin ba ko ya ganshi bai ɗauke shi ingantacce ba ko ya ɗauke shi ingantacce bai fahimce shi yadda kai ka fahimce shi saboda ka fiƙihu yana da lauƙi yana da sauƙi kun gane zaka baka iya tattara mutane akan fiqihu don naga wani yana mafarkin zai tattara mutane akan malikiya in shi ku zo ayi malikiya kuma tijjaliya ku zo ayi malikiya kadira ku zo ayi malikiya salafa ku zo ayi malikiya wannan mafarki ne maza ba ba ta hada mutane in bata watse su ba me watsewa shine kullun za ta ka abinda sai an saba abinda ke hada mutane shine aqidar gaskiya ta ahlus sunnah zaka in kana koma gare ta ka koma ita ke haɗa kan mutane kuma duk wanda zaka kira shi ka kira shi zuwa gare ta amma mazhabar kowa ba ta haɗa kan mutane saboda ijma'i a cikin mazhaba kalilan ne kowace matsala tana da sabani dauko duk wani littafi na fiqh sunna ba fiqh sunna na sayyid sadiq ba kowane littafi misali dauki nailul awtar na shaukani ko asailul jarrar ko ka dauki الروضة الندية نا صديق حسن خان وكدوكي طره التسريب نا إراقي وكدوكي فتح الباري مثالي دوة مسألة تإلمي سكاس أقوي سابعني ما لم يأتي وانا زي هذا كمو زي هذا كمو مجمع تسابعني قوة يرك أبين دي يفهم تإندي زي تفع كان دليلي أما قا أكيدا بابو جادة بايا شيزا وقا شكا كوكا دم ومو دنجي دمو مكاسا كاليش saboda aqida muke sabani da shi ba a fiqh ba wannan malakanta da yake fadi mu bai dame mu in ma wani na so shi ma yayi shafi'iya ba matsala ba ne wani ma yayi hanbaliya duk mu a gurin mu duk bisa tafarkin shari'a suke amma ba mu ce akwai ba asumi maza ba a cikin su shekara 21 nayi ina sharhi iziya duk kun sani ina hidimanta in ban dauki mazhaba da muhimmanci ba ina fata shekara 21 ina sharhin littafin ta to tun daga wannan lokaci zuwa shekara shida har yau idona bai runtsa ba game da inganta wannan shari'a in aka sake buga shi yanzu za ku ga ƙari ya ta sama na shafi ɗari hudu wanda da babu shi kenan har yanzu ina aiki a kai ashe ba zaba tana da muhimmanci ga gwamnati da shi to amma diba diba littafin daga farkon sa har ƙarshen sa akwai inda na soki malikiya babu bilhassili ma na gina littafin akan cewa mazhabar malikiya ita ce asahul mazahib al-fiqhiyya kuma wannan shine ra'ayin ibnu taymiya tafi hanafiya karfi tafi hanbaliya karfi tafi shafi'iyya karfi to amma duk wannan ba zai gamsar da su ba sai mun ce ma'sumiya ce ba ta kuri wanda kuma manzo Allah daya haka ne kika san maliku bai dora maka sanin bale malikiya ba maliku an malikiya ba malikiya makaranta ce dauki matsala guda misali na yi tafiya a jirgi daga abuja zuwa qatar za mu yi awa goma sha uku daga labudda wata sallah lokacin ta yi masu jirgi sun hana ya alwala babu ƙasar da zai yi taimama to ya zan yi a mazaba guda suka ce wa man lam yajid ma'an wala mutayammaman fa arba'atul aqwali yahkina mazhaba yusalli wa yaqdi أقص ما قال مالك وأسبغ يقضي والأداء لأشهب مالك يتي سلا تفادي سلا تفادي باب روا babu ƙasar taimama shi kenan Allah ya ɗauke maka ibn qasim ya ce a'a sallah kan tana nan amma ta zama biyu ka yi ta nan in ka sauka ƙasa kai wata asbagu ya ce a'a babu buƙatar kai amma dai in ka sauka karamka ashabu ya ce a ka dai yi ta nan kuma ta yi duk malikiya ce wannan za ka yin kunga mutu yana ƙanƙamewa haka wai malikiya ke shi a dai kake bi malikiya 'yan madina riƙon hannu take kowa ya san haka duk wanda aka karanta ibn wala ya san haka malikiyan madina wala rika hannu suke malikiyan iraki rika hannu suke malikiyan sham rika hannu suke masarawa kawai sai almajiran malik su kadai ke sake hannu to don kai kowa kuri ka kyan maka wani sake hannu wai kai malikiya ita ya kawo amwada rika hannu ya kawo amwada kuma masu sharhi sun tabbata ita a mazhabarsa matsala ce mai faɗi yana cikin matsalolin da a da na kauce ma da gangan ke sharhin iziya amma yanzu in an buga sabon bugu za ku ga cikakken bayani insha Allah Allah ta'ala ya ce warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila baka tartilin qur'ani abu ne mai kyau ba a son yawan sauri cikin tilawa sai inda dalili ya kama kamar ya dalili zai kama mutumin da yake harda baka ta yayi ta karatu irin na husari ko yana yi ba la yayi irin na muhaisini akwai sauri a na muhaisini ko ko na shirim su su dai sai ma duk da dan maddodi da shadda الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين hadar kenan ku mai har da zai wannan babu ne amma mai sallah kun ga saurin da muke a tarawih ya fada ce ba fa ya dace ba alarmomi ya dace ba wa rattil alqur'ana tartila bayan an yi mutane za su kosa za su gaji to wai dole sai yi gobe ni guda mana ni guda ba saukan ba dole ba ce ko dole ce amma ba tana da kyau zaka in za a dage a yi raka'a takwas a yi tartili mai kyau kuma tartili ba ya nuna dole kowace ƙa'ida sai ka kai ta ɗari bisa ɗari wasu mudud ana rage su wasu shaddodi ana rage su amma dai kowace kalma ta fito wurin ta shi addini wani lokaci wurin saurin sai kasko suna shigar da kalma cikin kalma har ma'anar ta zo ta ɓace ba a son haka nan sai Allah ce inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wato tashin dare ashaddu wat'an yafi tsananin wato dira da cimma manufa da samun natsuwa da daidaiton harshe wa aqwa muqila shine da daidaiton harshe wato kafi natsuwa lokacin da kake sallah da daddare kuma sai ce na shi a tallaye wanda ya nuna an fi son sai an yi bacci an farka sana ya kiyamun laye shi an nashi'a an tashi hiya ashaddu watsan wa aqwamu qila sai Allah ce inna laka fi nahari sabhan tawilan da da wuni da rana kana da lokaci mai yalwa lokaci mai tsawo kana da wasu awa goma sha biyu wanda kana iya hutawa in kaso a cikin su malamai suka ce wannan ya nuni ga muhimmancin kailula ana son mutum ya rika baccin rana zai ya taimaki kansa akan tashin dare amma in ka zamo da daddare jaki bacci kawai kake yi to da rana kada ka zama saniya ka zama doki in garma kai ta yawo kai ta neman arziki domin a cikin neman arzikin za ka yi tasbihi kana ambaton Allah. Wadda haka da ranan ma da za ka ɗan yi bacci za ka yi neman abinci, Allah ce wasu korisma rabbika a kira sunan Ubangijinka. Wannan ya ɗauki dukkan askar, cikin su hada karatun Ƙur'ani, akwai istighfari, akwai tasbihi, akwai hailala, akwai kabbara, akwai hamdala, akwai salatin annabi, duk wani abin da Allah yake so na ambato ka yi shi. In fact, cikin zikiri akwai neman ilimi, shi ma zikiri ne. yanzu kun ga zaman nan da muke shiru kuke fa amma cikin majalisar zikiri kuke mala'iku na nan sun kewaye mu ta ko'ina kaga jiya mun ta faɗa muku aljannu na nan kuna jin tsoro to mala'iku ma suna nan ba inda ake zaunawa ana ambaton Allah irin wannan da muke yi ba ce sai Allah ya aiko mala'iku sun kewaye mu saboda girman muhimmancin abin da muke yi sannan sai Allah ya sauka mana da natsuwa kisa na yi amana yadda kake ji a zuciyarka ba daidai ke daidai kake ji ɗazu da kana kasuwa ba tsakani da Allah fa ba ɗai ba ne rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa hu ubangiji Allah shine ubangijin sammai shine ubangijin gabas shine ubangijin yamma la ilaha illa hu babu wanda ya cancanci bauta sai shi fattakhidhu wakila ka riƙe shi madogara wanda ya riƙe Allah wakil baya da damuwa ga kowane yana al'amari ya same shi ma'ana rayuwarka ka miƙa ta ga hannun Allah saboda duk abin da ya faru gare ka shine zaɓin Allah gare ka ba za ka yi baƙin ciki ba in ka samu arziki don shi Allah ya zaɓa ba za ka yi baƙin ciki ba in talauci ya zo don shine zaɓin Allah gare ka ba za ka yi bakin ciki ba sadda kake lafiya lau haka Allah ya so haka ba za ka damu ba sadda kake cikin ciwo haka Allah ya za likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا واصبر على ما يقولون ita hakuri da abin da suke faɗa wahjurhum hajran jamila ka kaurace musu kauracewa mai kyau kauracewa mai kyau ita ce ka rabu da mutum babu zagi babu cin mutunci babu zunɗe babu tsegumi babu cin namansa babu tonon asirinsa shine ka rabu da shi wahjurhum hajran jamila ƙauracewa iri biyu ce a shari'a akwai hajjurut tarki a bar haɗuwa gaba ɗaya kamar yadda Allah ta'ala ce wa qad nuzila alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghayr wa imma innakum idhan mithluhum inna Allah jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a duk majalisin da ake sabo Allah kar ma ka shiga majalisin shine hajru tark sannan kuma akwai kauracewa wadda bata kai wannan ba amma kauracewa ce ta uquba da ladabtarwa kamar mutumin da yake bid'a sai ka daina bari a gane ku tare da shi ka daina mu'amala irin mu'amala kusa-kusa da shi ko mutumin da yake ai yake bayyana sabo ka daina associating kanka da shi in a social media ne ka yi dis ka yi unfriending din shi ko ka yi unfollowing din shi zan ba ba ka ma bibiyar sa wannan shi ma nau'i ne na kauracewa ma wanda ya saba ma Allah in kuka lura kusan irin wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maka abu ibn malik da muraratu ibn rabi da hilal ibn umayya سنة عند الله يقول على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وذرني كجاليني والمكذبين برني ما سؤال يتاوى ulin na'amati masu shan daɗi su ne mala'u wa'inda ke cikin ni'ima da jin daɗi kuma hilum kalilin ɗan jinkirta musu kaɗan ka gaya zan yi da su saraka mai da'awa ba sai ka tashi kai ta tsine mutane ba ba sai ka ta roƙon Allah ya halaka su ba don ba su bi ka ba ko don ba su fahimce ka ba ko don kila ma sun zage ka ubangiji ya ce a bar shi da bayansa ya san maganin su mukazzibina anan Allah na nufin mushrikan ƙuraishawa waɗanda jin daɗin duniya ya hana su bin manzon Allah a kiransu da Allah ya ulin na'amati Allah na sai nuna mana cewa wato jin daɗin duniya ba wani abu ba ne shi yasa sai ya jingina shi ga waɗanda ba masoyansa ba wani ce amta hasabu anna aksarahum yasma'una aw yaqilun in illa kal an'am bal hum adallu sabila suratul furqan ko ba su da bambanci da dabba inda don ka ci ka ji daɗi ne ka sha ka ji daɗi ka sadu da iyali akwai ma abin da suke bunsuru ma abin da yake zama ya bambanci a cikin wannan akwai nuna mana gudun duniya da muhimmancinsa inna ladaina an kalan
وطعاما ذا غصة وعذابا أليما a wani lokaci يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا inna ladaina an kalan allaci muna da nau'o'in azaba mai tsanani wa jahiman muna da wuta wadda muka yi tanadi la ilaha illallah Allah ka kare mu daga sharrin wuta wa ta'aman mun tanadi wani abinci za ghussatin mai tsananin tsaci la ilaha illallah mutum ne yake jin matsanancin yunwa ga tsananin zafin rana sai a ce maɗaci tafasasshe za a bashe shi an taimake shi ko an wahalar da shi da ko dogon yaro aka tafasa da kaurinsa da zafi aka ce mai jinywa kwankwada an taimake shi to ta'aman Allah ce amma za gusatin mai tsananin wari mai tsananin ɗoyi wato mai tsananin muni ga ido sannan mai tsananin ɗaci wa azaban aliman mun tanadi azaba mai raɗaɗi yau mu tarjuful ardu ranar da ƙasa ke girgiza wal jibalu duwatsu ma haka za su girgiza wa kanatil jibalu kasiban mahilan kairan nan fa duwatsu koma za su yi wani kasan yashi wanda iska yake ɗauka duwatsu kenan Allah ta'ala ya maganar duwatsu a wurare da yawa cikin ƙur'ani don ya tsoratar da mu kadibi girman duwatsu wata rana mun tafi excursion 1990 mun tafi excursion muka zo umra wasu daga cikin mu karon farko da suka zo maka kenan afan 1989 1989 wasu daga cikin mu karon farko da suka zo maka kenan muka shiga duwatsun nan sai aka ce wani ya tashi ya yi magana kusa abin da ya ce ya ce wa yas'alunaka 'anil jibal sai haka da hannayensa yana gwada mana wa yas'alunaka 'anil jibali فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا sai ya jawo hankalinmu da cewa makka dukkanta duwatsu ce a shi yasa suka ce wani manzo Allah ya za a yi da duwatsu na ran alkiyama kaga wanda yake rayu a Sokoto bai ga duwatsu amma wanda ya je nan wajen gwaram ta zamfara kwatarkwashi cikin Niger akwai duwatsu to wanda je Plateau kaga ya ga duwatsu to akwai duwatsu manya-manya a duniya akwai masu girma irin su Kilimanjaro akwai su Himalaya ko ga dutsen Ohud to ka dibi irin wannan dutse wai a ce saboda tsabar rigimar alkiyama da takin hankalinta an darkake shi ya koma wa da kasar auduga yana yawo cikin iska akwai tashi hankali ko babu mishi sa Allah wurare da yawa yayi maganan duwatsu da halin da su shiga misali ce fa idza nufikha fi suri nafkhatun wahidatun sita wa humilat al ardu wal jibalu wa kanat al jibalu kasiban mahilan aw ruwa ce wa yawma nusayyiru al jibala ranar da zamu tafi da duwatsu wa tara al arda barizatan wa asharnahum falam nughadir minhum ahada a wani wuri yace wa idal jibalu suyirat suratu takwir wa idal jibalu suyirat ran da aka tafi da duwatsu a suratu naba wa suyiratil jibalu fa kanat saraban aka tafi da duwatsu suka zamo ba komai ba as-sarab kamar can da lati saraban biqiyatin ka sarabin au ka sarabin biqiyatin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an kamar kawalwal ne to haka duwatsu za su koma a suratu tur allati yawma tamuru as-sama'u mawra wa tasiru al-jibalu sayra sama za ta rikirkice ta rika yawo wanda kasan ana wasa da kwallo wa tasiru al-jibalu sayran duwatsu su rika gudu suna yawo cikin iska duk an bantale su a suratul waƙa sai ce wa bussatil jibalu bassa an darka ki duwatsu ai dukkat hmm dukkat wa a a dukkat wa ina so ka kalmar da za ta yi daidai da bussat ya Allah ramin tafsiri ne kamanta ina ji wa futiqat ya kamata bussatu wa futika wato an darkake su sun zama gari tabaraka wataala ce yawma takunu samau kalmuhli wa takunu aljibalu kal'ihni don haka Allah ya yawaita maganan duwatsu dan ya gwada mana abin da yafi ku karfi alkiyama darkake zai ce bale ku sai ce inna arsalna ilaykum rasulan
أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا
نعم فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وكيلا فكيف تتقون وكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ألا تكيك أمم أيكا مكود منزو شاهدا عليكم wanda yake mai shaida a kanku wannan fa mu daraja ce gare mu indai annabin nan namu ne da muka sani bil mu'minina ra'ufur rahim shi zai mana shaida za mu shiga aljanna kama arsalna ila fir'auna rasula kamar da muka aika ma fir'auna nasa manzo shine annabi Musa فعصى فرعون الرسول أما شي فرعون بيدا شي بس يسابع ما بنزو فأخذناه أخذا وبيلا muka yi masa riko irin rikon wanda ake zargi riko wanda babu sassauci a cikinsa fa kaifa tattakuna in kafartum to yaya za ku yi sauna in kun kafirce ya za ku ji tsoron yawman ya tsalul wildana shima shiba yinin nan da yake mai da yaro ya hurhura wato duk inda Allah ya sife ta alkiyama za ka gano cewa firgici ne wanda babu irin yawman yaj'alul wildana shiba jama'a wahala na sa furfura ko ba ta sa to mu ta mu ta mece kun ga ƙane na gashi nan da bai wahala da yawa ba ai bai warwara ba ko? kuma shi ma akwai shekaru ba to wahala to nan sai Allah ya ce kana wa'duhu maf'ula alƙawarin Allah abin tabbata ne inna hadhihi tazkira wannan karatu da muke wa'azi ne faman sha attakhadha ila rabbih sabila wanda ya ga dama ya riki hanya ta kware zuwa ga ubangiji wanda kuma ya ga dama ya ce wa'azin ma baya so in kuma yana so ya ma zagi mai wa'azin in yana so ya tofa masa yawo in yana so ya dake shi in yana so ya kashe shi yadda aka yi ma malam Ja'far aka zo aka yi dan mai shiya aka zo aka yi malam albani dukkan su ba wanda aka kashe face shi saboda me saboda kai kawai yana wazi yana ce abi Allah gabanin su ma an yi musu hakan banu isra'ila annabawan su kashewa suka rike Allah ta'ala ce fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun wani bangare ku kare ta wani bangaren ma kashewa kuke yi to saboda haka inna hadhi tazkiratun faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila wanda yaso ya riki hanyar Allah ya bi masu wazi wanda yaso ya ta karyata su ko ya musu izgili ko ya zage su in ma kashe su zai su suka yi riba to saboda haka dai kullum nake cewa masu wa'azi a kasar nan sai ta gode ma Allah yanzu irin taro masallacin ana masallacin iya gwandu da jabir kenan kenan haka masallacin can alkilla wacce ta tsuriya masallacin Dr. Hassan Hausare haka ko ina ka bi sakkwato majalisai ne irin waɗannan ashe masu da aka gode ma Allah bakin ku ake yi in ma kuna da makiya masoyan sun fi yawa zaka ku daina tada jijiyar wuya ku gode ma Allah an yi annabin da bai yi rabin wannan jama'a ba wanda ke gabana yanzu to annabi nuhu da muka gama karatu kinsa sai shekaran jiya duk mutum nawa ya samu sannan ku lallaba da mutane ku lallaba da su su gane ku yi masu magana da hanyar da suke fahimta kar ku shigar da su ga abin da ba su iya ganewa Allah kai mana muwafaka karatun da muka yi masa sawaba Allah ka ba mu ikon aiki da shi idan mu kuskure ku tuntuɓe harshe Allah kai mana afa da gafara mun samu labarin ɗan uwanmu Sheikh Sa'idu mai kwano Gusau ya yi hatsari amma na yi magana da shi na ji da sauki kwarai da gaske muna roƙo Allah ya bashi lafiya nan cikin gida an gaya mana kuma Malam Bashir ɗan fili shi ma yana zazzaɓi tun shekaran jiya duk muka tashi tafsiri sai zan ba lokaci